بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu muna daren litinin hudu ga watan sha'aban bayan jira'ar na muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da shida ga watan uku 2022 miladiya a wannan masallaci namu na darul harithi salafiya da ke gaskiya dai out tudun jikun zariya jihar kaduna najeriya inda babban malamin baban abdurrahman muhammad awal adam wanda aka fusun da albani zariya ya assasa allah ya gafata mishi mishi rahama muna ajin koyon karatun alkur'ani ne na malami hayayola wanda wannan shi ne zamanmu na 29 kuma taken karatun shi ne alkur'ani mu'jizar mu'jizozi Allah ya ji kammala namu ya ji kammala ya hayayo da dukkan sauran musulmi gaba daya Allah ya ba mu ikhlas ya datar da mu ya sa mu gama da duniya lafiya a karatun da ya wuce mun tsaya a suratul ghashiya yau kuma Allah ya da za mu karanta suratul a'la suratul sabbi kenan amma kamar da al'adar karatun yake za mu koma mu karanta suratul fatiha a amsa makaranta gaba dai sannan mu dawo inda zamu Allah ya mana jagora a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to amsa ba bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين za a saurara kamar da aka saba a karanta su uku a yi bayanin hukunce-hukuncen tajawidi da kuma kuskure da aka yi ko sai a amsa insha Allah kamar da muka saba yanzu a saurara a karanta tukunna suratul a'la sabbi bismillahir rahmanir rahim سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسمه حسمكو daga sabbaha kamar da ake karanta sabbaha lillahi to haka rama ce sabbihi asali sabbih isma to amma sai a karanta gaba ɗaya ce sabbi isma ka a ce sabbi isma in mutum ya ce sabbi isma ya rage alha'ul ɗin ke ko bai faɗi ta ba sabbi isma ha ƙarama sabbi isma sabbi isma a haɗe ka a ce sabbi isma sabbi isma ko sabbi isma rabbi kal a'la ra wannan rahun a kaurara ta saboda mafatana ce sabbi hisma ra ra din da rawun take da fata ko zamma a karatun alkur'ani ana kaurara ta ne ka ce sabbi hisma rabbika kawai a rabbika a ra ra rabbika sabbi hisma rabbikal a'la a'la ba a'la ba akan al'ainin menene dauri ne ko a'la a'la kaga ga alhamza ga al'aini sai an kiyaye yadda za a kula su أعلى ما أعلى أعلى سبح اسم ربك الأعلى هكا أعلى سبح اسم ربك الأعلى أنا قد كنت سورة لك وسندم مسمية إياسو أما أنا قد أساقر يكوبا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق خ ذلك كان أمنتي لإيتا ذلك بام لإيتا سيمون لك وإنت أهنكني ذلك harshe taba haƙoran gaba ba allazi khalaqa ga khawun ga kafin kuma shi ma a kiyaye ka a ce kalaka don wasu su ce kalaka kha kha khalaqa kha allazi khalaqa fa sawwa khalaqa kha allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara wallazi qaddara shi ma ka ce kaddara qaddara qaddara da larabci qa ba ka ba kawai qa wallazi qaddara ra ita ma a kaurara ta anan wallazi qaddara fahada fahada haba baruna ƙara faɗi ka a ce fahada ba sai mutum ya wahalar da kansa ba kawai kai tsaye fahada da ka faɗe ta a yadda muke ɓaɓa'iyyar ta fita waccan ce mu mu da ita galibi a yarukan mu sai mun nema ha sabbi hisma amma ha babban kawai fahada an gane wallazi qaddara fahada wallazi ga madana wallazi ah a daure da kyau da harafin da waɗannan ba na kalkala ɗin bane ba a so a daure su sako-sako a daure su ram ah raja ah raja wallazi ah ra ra waɗannan a kaurara ta ah rajan mar a mar wannan ra'un za a kaurara ta mai ra'un mai ɗaure saboda abin da ya bi banta mai fataha ne ko da mai kasra ne kuma za a silanta ta mar'a mau mau a kaurara ta ka a ce mar'a kawai a'a mau haka larabawa suke karanta kuma da harshen su ne qur'anin ya sauka kuma shi yake ƙara wa qur'anin daraja da kima qur'anin arabiyyan ghayra dhi'i wajhin la'allahum yattaqun ko inna anzalnahu qur'anan arabiyyan وكذلك جعلناه قرانا عربيا haka Allah yake faɗi ai mu kokari mu kwaikwayi larabawa kuma zamu iya da izinin Allah Allah ya taimake mu akhrajal maw'a ba aba ba mar'a ba al'ain ce ko alladhi walladhi akhrajal maw'a ba aba ba mar'a ba mar'a in aka ce mar'a ma'anan mata canza gaba daya mar'a faj'alahu faj'alahu ghutha'an hu ka ce ghutha'an kawai hu da larabawan yadda suke faɗi hu hu ba gu ba mu guga amma ba labi su ce guga za ka ji gainu ɗin tashi na ɗan kauri kaɗan in sunan ka garba misali ba larabar zai ce ya garba sai ce ya faru ba haka zai ce to mu kwaikwaye su mu kokari mu dinga kwaikwaye su muna karatun alkur'an daidai gurguru kuma za mu iya wala kadai sun alkur'an da dikir ko wutha'an wutha ta ta ba wusa'an ba ba sinin bace ta ko harshe ya tokar haƙoran nan gaba guda biyu ta ta wutha'an wutha ka a ce wusa'an wusa'an sinin kenan wutha ta ta faj'alahu wutha'an ahwa an waɗannan fata da suke kan alhamza guda biyu tsawonsa ɗaya ko ba tsawonsa ɗaya ba tsawonsa ɗaya to za a faɗe shi da yake ba tare da gunna ba kenan gusa an ahwa amma da ɗaya ɗan yi gaba da ɗaya kamar yadda muka sani sai an yi gunna ko sai a ce gusa an ahwa to tun da tsawonsa ɗaya kawai gusa an ahwa ko faja'alahu gusa an ahwa ah ah ha karama ba ahwa ba babba ahwa ah أحوى فجعله ساء أحوى أحوى سنقرئك سنقرئك أربيتي أما قاف yana da cikin waɗannan harufa guda biyar da wanda ba a ɗaure su ta mako ko tubu jadin muna yawan faɗin su ko tubu jadin ko tubu jadin kullum to ba za a ɗaure shirin ba sai a kalli wani wasali ne ya biyo bayan shi kai tsaye nunin ce mai mene mai damma to sai a shafa mai kamar damma damma amma ba damma kai tsaye noko noko sanoko ko ko ka ce sanuku kaga sanuku an yi damma kenan khalisa sanoko sanoko re uka sanoko noko haka sanoko re uka har mutum ya ce sanuk re uka ya daure ta mun kenan kun kuma ya ce sanuku yayi damma sosai kenan sanoko ko me yasa aka ce haka saboda wannan nunan din da ta biyo bayan kafin mai sukuni mai cece mai dhamma ce to sai a ari wannan wasalin kamar rabin ta kenan sai a shafa ma wannan kafin sanoko ko sanokuri uka a hankali mutum zai karanta sanokuri uka sanoko sanokuri uka falatansa falatansa wannan nunan din ba komai akan ta alamar ne kenan gunna ka a ce falatansa a wuce da gudu a falatansa tansa ko sanukuri uka falatansa shi kenan illa ma sha Allah ga madana ma sha Allah Allah a ƙarshe kar a shanye hawunin a ce Allah kawai akwai ha babba ai Allah za a jita Allah ko illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra ya'lamu ka a ce ya'lamu ya ainihin din mai ɗauyi ce ya'lamu al-jahra ya'lamu ba ya'lamu ba ya'lamu al-jahra wannan rawun ita ma amine a kaurara ta jahra ra ra ba jahara ba jahra innahu ya'lamu al-jahra ra ra wa ma yakhfa yakhfa a ɗaure ka da kyau wani ya siruka wani ya siru wani ya siruka lillusra nu ya siru nu ya siru wannan raunin za a kaurata nu ya siru wuru wani ya siruka lillusra yusra ita ma wannan raunin za a kaurata duka na yasiruka da yusra wannan mai zama ce wannan mai fataha wani yasiruka da yusra fadakir ita kuma wannan mai za a mata za a kawar ko sirantawa siranta ta saboda abin da ya biyo bayanta menene mai kasra ne ita ko mai ɗauri ce ko kama wancan aka ce ina ne muka karanta mai fataha na akhraja akhra akhra sai aka kawar saboda abin da biyo bayanta mai fataha ne wannan kuma dik fadakir saboda mai kasra ne fadakir inna to ga alamar gunan nan ma an yi nunin ɗin ba komai a kanta sannan nunin ta bi ita kuma ga shadda na a kanta fadakir inna inna fa'ati dikra dikra ka a ce zikira dikra dik a ɗaure kafin tamam tun da baya daga cikin waɗannan harufa da ake musu ɗauri kamar na talala harufan kalkala kenan sayaddakaru sayaddakaru to anan galibin masu karanta sabbi suna kuskure sai zakar kawai ake cewa a kula da kyau sinun sa bil fataha yawon bil fataha ya saya sannan zalibin tana da mene tana da shadda sayaddakaru kafin ɗin mata na da shadda ba sayar da karu ba sayar da karu sayar da karu sayar da karu ba sayar da karu ba akwai shadda akan zal akwai shadda akan kafin sayar da karu sayar da karu ga zalin dama kuma tana da wahalar fita a hurinmu to sai an kiyaye sayar da karu sayar da karu mai yaksha mai saboda nunun ɗin ba komai a kanta zan haka za a yi gunna mai yaksha sayar da kan mai yaksha wa ya ta jannabu nabu wannan nunun ɗin tana da shadda za a yi mata gunna ita mako da mimun da mimun da mimun da nunun duk inda aka gansu da shadda sai an musu ɗan gunna shi ne ɗan nan nage a kan wurin wa ya ta jannabu ya tajannan shine gunnan wa ya tajannabu hal ashqa al ashqa a daure shinin da kyau tunda baya cin harufan nan guda biyar duk waɗanda ba waɗannan harufan ba da karatun alqur'ani sune a daure su tamu ashqa kaka ce ashqa kuma an bata karatu ashqa wa ya tajannabu hal ashqa alladhi yasla shima yasla ka ce yasala yas alladhi yaslan nara a haɗe yaslan nara ga nunin mai shadda yaslan naral kubra ko kubra kubra ya yi daidai saboda saboda harfan yana cin harfan kalkala ba'un ko ƙofar bujari sai a ce kubur kubur a shafa mashi kamar wasarin da ya biyu bayan shi kai tsaye wanne ne donma na kafin kubur kubur ta a ce kubura kubur bu bu kubura kubura ta a ce kubura kaga an yi damma kenan kai tsaye kubura alladhi yaslan naral kubura kubura kubura sannan a kaurar ra'u summa summa summa ka a ce summa ta'un ce ta summa kar harshe ya fito in ya fito bai dai ba summa yana ciki wani ya gwada ne sai na gan shi kai tsaye in ka ce summa ba ta yi ba summa harshen ta ciki ne zai taba haƙoran summa summa summa yana ciki zai taba kaifin haƙoran na sama guda biyu summa summa in ya fito summa haka bai yi ba kuma summa ثم لا يموت فيها ولا يحيا يحيا يحيا يحيا با يحيا با يحيا قد أفلح قد قد كاتي قد saboda yana cin waɗannan harufa guda biyar da ba a ɗaya su ta mau ƙada ƙada aflaha aflaha man ta zakka ƙada aflaha man ta zakka قد أفلح من تزكى za shi kuma wannan zayin ne kawai a faɗe shi da yake wanda muka fi cewa zayin a kuskure qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih da wa dhakara wa dhakara wa dhakara isma rabbih duka rawun din za a kawar rasu da na zakara da na rabbih وذكر اسم ربه فصلى فصلى فصلى بل تؤثرون تؤثي تا كذا تاون تاما ميتي ديوا اسورا نان بل تؤثرون تؤثي با تؤثرون با تؤثي تا تا تا بل تؤثرون را ان ita ma aka wararata saboda tana da dhamma ne bal tu'thiruna bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya a dunya haka za mutum zai karanta dunya yadda yake za a gaga ɗauri na akan nunin kai tsaye ma'ana ke nan ba za a yi gunna ba ba za a ce dunya ba sai a ce mene dunya bal tuksiruna alhayatar dunya wal akhiratu wal akhiratu ra akhi ba akiratu ba wasu suna cewa akiratu ba kafin bane ko kha khi kha khi kha'un ne والآخرة والآخرة خير وأبقى خير وأبقى wannan rawun din tana da zammata ne akan ta guda biyu zamma kuma sun kalli wuri daya dan haka za a yi me kenan gunna wal akhiratu khayrun khayrun wa tunda sun kalli wuri daya ne amma da dai ta kalli sama daya ta kalli kasa to za a yi ba za a yi gunna ba wal akhiratu khayrun wa abqa abar shi ma yana ciki ka a ce abka abar a nan kuma za a shafa masa kamar fataha ne saboda harafin da ya biyo bayansa mai fataha ne ko ba irin na kubura ba kuma can a baya abar abar zai kama da fataha a wannan wurin wal akhiratu khairu wa abar abar ka a ce ab ko aba abar abar kamar an kwaikwayi wasalin da ya biyo baya kai tsaye shine fataha a abaka abaka ka ka ka ce abaka kuma abaka ka da larabci inna hadha inna ay mata gunna inna hadha ka inna hadha lafi suhufil ula shi mana ana kusakure da yawa inna hadha sai mutane su ce lafi suhufil ula lafi suhufi lafi suhufil ula lafi suhufi ba ba lafi suhufi ba ko إن هذا لفي الصحف الأولى با لفي الصحف الأولى با لفي الصحف أكوي شدة أكوي ألو دلم أكوي شدة أكان صادم كو لفي الصحف الأولى صحفي تو أنا نيكون باب ألو دلم صحفي صحفي ح صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى الله يتمكن تو أمسك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى أجحا وأن أنت تسبح سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله السر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر وزن واسم فاعل دي بس سيذكر كو سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أكرمت آه بقى جن هاول إن تنام تسبح حي حي نعم نعم أحوى بالصحف to bari mu karanta aya saboda mun ja ta da yawa sai a karanta aya bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la والذي قدر فهدى فجعله غثاء أحوى إلا ما شاء الله إنه يعلم آه. ai aya ɗaya ce ba ayar ku bace aya ɗaya ce ai illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa فذكر إن نفعت الذكرى ويتجنبها الأشقى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وذكر اسم ربه فصلى والآخرة خير وأبقى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى karanta gaba daya bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر نيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيه
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wannan suratul a'la ita ce sura ta 87 a jiran giya makkiya ayoyin ta 19 Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka wanda shine mafi daukaka wanda ya Allah ya fi kowa duk wani ma wanda yake ji ya daukaka to Allah ya fi shi wa huwal qahiru fawqa ibadihi to ka tsarkake sunan ubangijinka shine wanda yake mafi daukaka ya fi kowa a matsayi da kima da inda yake shi yake sarrafa kowa shine al'ala tasbihi shine a tsarkake Allah bai da wani wanda yake da suna irin nashi ko wani mai matsayi ko wanda zai iya abin da yake yi kamar misali lafiya da sauran abubuwa da sauran halitta da sauransu shine Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sabbih ka tsarkake sunan ubangijinka wanda shine mafi daukaka alladhi khalaqa Allah shi ne wanda ya halicci komai fasawa kuma ya daidaita halitta ya kyautata ta kenan don abin da aka halitta za ga ya yi kyau dutse ya yi kyau mutum ya yi kyau komai agwagwa ta yi kyau don abin da Allah ya halitta sama kasai duk Allah ya daidaita halittarsu sun yi kyau kenan shi ne halaka fasawa ya yi halitta kuma ya daidaita halittar ta yi kyau ta dace da yadda ya dace da yadda ya ta wallazi kaddara Allah shi ne tsatsara abubuwa shi ne kaddara ya tsatsara komai fahada kuma ya shiryar misali kwaya daya wani sai ka gaba inda yake so ya zauna sai kauyensu in ka ce ya zo inda ake da wuta da ruwa irin namu nan ba zai zo ba a can wurin allah ya kaddara a nan zai zauna kuma ya shirye da shi yadda zai zauna da lafiya nan ya je daji ya yi ice bai damu ba allah shi ya kaddara abubuwa kowa da irin nashi kuma ya shiryar dabbobi kaga ga sanan ya suke cin abinci oho Allah shi halice su ya kaddara musu yadda za su rayu fahada ya shiryar da su ya koya musu kenan sai ga kowa yana da abin da ya dame shi abin da kake ganin ba ka iya wani sai ga zai iya shi kuma Allah yake cewa wallazi akhrajal mar'a kuma Allah shine ya fitar da makiyaya inda dabbobi suke samun abinci su ci da mutane ma fa ja'alahu an ahwa sai kaga Allah ya mai da shi kuma ya zama ainihin wato riddigaggen abu bayan ga ciyawa ta yi kyau sai sa ta gusa'an wata ran kuma ta zama karmami ta yi dugu-dugu ta lalace ahwa har tana yin baki-baki da ga ta nan koriya shar dabbobi na ci ana murna amma bayan kwana biyu su gusa'an ta zama karmami kawai ta zama riddigagga ahwa har tana baki-baki saboda mutuwa Allah na nuna kenan da abin da ka gan shi da rai wata ran mene zai mutu ko sanukuri uka falatansa Allah ya ce za mu ci gaba da karantar da kai alƙur'anin nan falatansa ba za ka taɓa mantawa ba duk abin da Allah ya karantar da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani baya mantawa sai Allah ya ce illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ka manta din akwai ayoyin da Allah yake mantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya a zamanin ce ai deleting din shi daga memory ɗinsa kenan abinda ake cewa nasku in Allah yana da wani hukunci yana ganin hukuncin yayi tsauri sai canza mana da wanda ya fi shi sauki ayoyin gaba ɗaya kawai sai Annabi sallallahu sai ya mance su gaba ɗaya in ba haka ba ayar da yake mancewa duka wannan Qur'anin yadda yake haka intact haka yake cikakke ba ayar da ya mance sai wanda Allah ya so din nan illa ma sha Allah ana ganewa sai Allah ya ce innahu ya'lamul jahara domin Allah shine ya san abin da yake a bayyane wa ma yaqfa da abin da yake buya mu yanzu nan don aka tambaye ka wannan me yake tunani a zuciya shi babu wanda ya sani sai Allah to shi Allah yadda abu yake a bayyane haka yake ma a boye a wurinsa ya san dalilin da yasa yake waɗannan shari'a wata ran ya ce eh wata ran ya ce a'a Allah ya ce wa nuyassiruka lil yusra za mu sauwake maka hanya mai sauki yassiruka daga yasir abu mai sauki za mu sauwake maka hanya mai sauki a wurin shari'a shari'a mu ta komai sauki ba ka iya sallah a zauna a tsaye ba ka yi a zaune ba ka yi a zaune ba ka yi a kwance ko ba irin ta wanda suka gabace mu ba komai mai sauki ne a shari'a na azumi ba ka iya yi ba ka ciyar mai goyo kaza duk da hukuncinsu shari'ar mai sauki shine Allah ya ce za mu yassare maka hanya mai sauki game da shari'a kada al'amuran al'ummarka fa zakkir ka dinga yin wa'azi in nafa'atil dhikra in dai wa'azin zai amfani duk inda kake ganin wa'azi zai amfani to ka wa'azantar in ba zai amfani ba a kyara mutane kenan ko inda zaka je kai wa'azi a yi ma duka ko a kashe ka misali a daidai wurin ko sayadhakaru man yaksha idan an yi wa'azi mai tsoron Allah zai wa'azantu shi ne mai yaksha din mai tsoron Allah da an ce e a Allah ya ce annabi ya ce shi zai wa'azantu waye ta jannabu hal'ashka mutum kuma matsayacin lahira shi ne al'ashka ya ta jannabu zai nisanci wa'azin shi kuma zai ce mu ba ruwanmu ko dai ba zai matsa wurin wa'azin ba ko kuma ya je watsi da shi duka nisanta ne dai shi ne waye ta jannabu hal'ashka to shi wannan wanda bai jin wa'azi ya aiki da shi alladhi yasla an-nar al-kubra shine wanda ya shiga wuta wuta babba wutar lahira kenan duk mutumin da bai jin wa'azi gaba ɗaya ba ruwan shi da wa'azi malamai ma su magana ya ce karya ne ko su zo suna zagin su kamar abin da yake faruwa yanzu a Najeriya malami magana sai a ce wai je ya janye ko a kai shi kotu ko wani abu saboda rashin kunya da lalacewa Allah ya kyauta ko wannan malam daura ya magana yana magana lalacewar duniya duniya ba komai bane yan duniya suka ɗauka suka juya magana suka yanko suka dinga zage shi to Allah ya kyauta to waɗannan su ne masu waɗannan sun gobe ɗan ba su tuba ba Allah ya tsani alladhi yasla an-naral kubra wanda zai shiga wuta wuta babban wuta ita ce lahira Allah ya tsare mu Allah ya ce idan ya shiga thumma la yamutu fiha wa la yahya idan mutum ya shiga wannan wutar ba zai mutu ba ko ba zai rayu ba yanzu ko dai mutum yana mace kamar mu yanzu muna da rai yan uwanmu kuma da suka rasu ga su can a kwanci a makabartu Allah gafarta musu to a lahira su suna cikin wata su ba matattu ba su ba rayu ba a yi azaba ya azaba mutum ba zai mutu ba shi kuma ba ya rayuwa mai daɗi shi ne ba zai mutu ba saboda azabar da ake mishi ya huta sannan kuma ba zai rayuwa rayuwa mai daɗi ba komai bala'i ne wallazi na kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wala ya kufafu an min azabiya kamar yadda wasu ayoyi suke cewa a cikin alkur'ani ba mutuwa kuma sannan ba rayuwa mai daɗi azaba ne kullum Allah ya tsare sai Allah ya ce qad aflaha man tazakka wanda ya kokari ya tsarkake ran shi ya zama mutumin kirki ya ci nasara mutumin kirki shine ya ci nasara duk abin da mutum ya tara na menene dukiya da ilimi da menene in ba mutumin kirki bane bai ci nasara ba Allah ya ce man tazakka wanda ya tsarkake zuciyarsa ya zama mutumin kirki baya shirka ya zama salihin bawa to shine ya samu nasara wa zakara rasma rabbih yake ambatan sunan ubangijin shi duk abin da zai ga azkar nan yayi cin abinci shan abin sha karatu sallah yana tuna ubangiji fa salla sannan kuma yana sallah mutumin da yake zikiri zikiri irin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar duk abin da zaka yi zaka shiga mota ya zaka yi kai sabon gida ya zaka yi menene to wannan mutumin shine wa zakara sma rabbi yake ambatar sunan ubangiji shi fa salla kuma yana salla duk mara salla alamar ba dan aljanna bane kenan Allah ya tsare mu Allah ya ce bal tusiruna alhayata ad-dunya a aha ku dai kuna fifita rayuwar duniyar nan ne ba ku sani ba wal akhiratu khairun wa abqa ita kuma lahira ita ce mafi alheri ita ce kuma tafi wanzuwa ita ba ta karewa duk wani abu na duniya da lahiran an kamanta su ba iri ɗaya bane sunan ne kawai ɗaya amma ba iri ɗaya bane sunan ne kawai a baki amma ba iri ɗaya bane kuma babban bambanci ita cewa abaka wannan duniya faniya wata ran ana nan nizan kare kullum man alaiha fan wata ran ba ma nan amma ita lahira idan an samu mutum ya samu aljanna to shi kenan kuma lahun fiha ma ya shaguna khalidin duk abin da mutum yake so kuma ba mutuwa ba tsufa ba mutuwa Allah ka ba mu da duk abin da mutum yake so fi hama la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abinda ido bai taba gani ba na wani abu mai kyau kunne bai taba jin irin sound da za a ji na dadi ba aljanna sannan tunanin mutum ma duk tunanin shi wala bai taba kamuwa ba cikin su hadisi sahih muslim kenan ko ka so kai tunanin ai kaza kaza irin imagination da muke to na aljanna ba ka kamuwa sai an je tukunna an gani Allah ka ba mu Allah ya ce inna hadha la fi suhufil ula wannan karatun na cewa kuna fifita rayuwar duniya fiye da ta lahira to yana cikin littattafai na farko-farko da suka zo nawa ne sufi ibrahim wa musa a cikin littattafan nan da aka ba annabi ibrahim takaddun da aka ba annabi ibrahim da littafin da aka ba annabi musa shi ma allah ya faɗi wannan jawabin cewa mutane sun fi son duniya fiye da lahira wadda take karewa ba ta daɗe ba kwanan nan za a gaba mu Allah ya da Allah ka samu cika da imani Allah ka jikan mu Allah ya jikan magabatanmu a takaice kenan insha Allah abinda muku ne kuma a gurguje Allah ya ba mu lada wannan kuskure Allah ya gafarta mana fa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum